الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة في الله يوم ina jin daidai ga watan jimada da saniya ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya biyu ga watan ko to hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da ashirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin turawa muna cikin tafsirin surul hajji darasi na biyu a wannan masallaci ne albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da yake sabuwar gandu insha Allah yau za mu tashi ne akan aya ta uku a cikin suratul hajji fadin Allah ta'ala wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi alarma ya dan yana wani program ne haka na wani dan lokaci gajere insha Allah muna masa addu'a Allah ya bashi nasara da dacewa insha Allah to bismillah malam
أعوذ بالله من الش... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير farkon sura Allah madaukin sarki ya fara yi mana bayani akan nau'i nau'i na mutane da kuma sakamakon kowane nau'i daga cikinsu wadda na gaya muku daman ita suratul hajji ta yi bayani akan ɗabi'un mutane da halayensu tsakanin wato mu'amalarsu da suke da ubangiji ita wannan aya ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi annadar ibn al-haris wa min an-nas man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin ta sauka ne akan annadar al-haris ibn al-haris shi annadar ibn al-haris mutum ne mai yawan musu da jidali da jayayya dan musu ne annabar ibn haris shine wanda yake cewa almala'ikatu banatullah mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah yana cikin waɗanda suka ta yaɗa wannan ra'ayi cewa mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah kuma a ta musu da shi akan haka sannan kuma yana cikin waɗanda suka yi ta kururuta da kuzuzuta da yada cewa alkur'an asafirul awwalina ne wai alkur'ani tatsuniyoyin mutanen farko ne alkur'ani ba gaskiya ba ne tatsuniya ce ta zo mu je ta ce annazur ibn al-haris yana daga cikin wanda suke inkarin tashin kiyama cewa ƙarya ne ba za a tashi kiyama ba annazur ibn al-haris yana cikin waɗanda suke cewa ƙarya ne duk wanda ya mutu ya zama turbaya ba wanda ya sai daga shi duk wannan shirgin duk wannan tarkacen waɗannan maganganu na banza annazur ibn al-haris yana cikin wanda suke faɗan su kuma a yi ta musu da jayayya da shi yana ƙoƙarin kare wannan ɗabi'a to shine Allah ya ba da labari wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi bi ghairi ilm akwai mai yin jayayya akwai mai yin musu akan sha'anin ubangiji wato ba tare da ilimi ba bi ghairi ilmin ma'ana yattabi'u fi jidalihi fillahi bi ghairi ilmi kuma yana bin wa yattabi'u kulla shaytanin marid yana bin dukkan shaytani al-marid al-mutamarrid mai taurin kai al-mustamir fi sharri wanda yake mai ci gaba da aikata sharri da yace wa minan nas wannan min littabi'iz ne wani bangare na mutane ba duka ba kenan mana akwai wasu mutanen ba haka suke ba su akwai muminai kenan akwai kuma mutanen banza man yujadilu kalmar yujadilu daga aljidal ne ko ba washe ma ce jidali musu kenan ana nufin almufawada ala sabili almunaza'a almufawada ala sabili almunaza'ati والمخاصمة والمغالبة musu don mutum ya yi rinjaye mutum ya rinka jayayya ina ina ta maimaita musu ina cewa jayayya ne don ka gane in ɗabi'ar ka ne in kai dan musu ne to ga iyayenka akan musu kuma ga sakamakon su shi ba a san musu mutum ya zama mai shagen musu kai duk abin da aka faɗa sai an yi jayayya da kai akwai waɗanda su kullum wato suna isarar wato controversial issues abubuwan da za su sa a ita ce ne na ce a faɗa su faɗa bal ma wasu they are calling themselves as controversial people they are controversial no me I am controversial yana faɗa shi controversial mana mai kawo maganganu da za a yi ta ce ne a ce ya ce a ce ya ce kuma ba ma san gaskiya ba san zuciyarsa kullum zai zo ya kare ta a ta jidali da shi a ta rubutu ana rabi shi haka yake so to ga iyayen kwanan su an naru bin haris um, abinda ake nufi da almujadala fillah shine almujadalatu fi zatillah wal mujadalatu fi sifatillah والمجادلة في تشريعات الله جدالي cikin sifofin Allah da zatinsa da abubuwan da ya shar'anta bi ghairi ilmin ba tare da ilimi wannan hal ne min alfa'ili fi yujadilu babu ilimi ma'ana kenan yujadilu an jahlin wa inad yana yin jayayya akan jahilci abinda ake nufi da ayar a cikin mutane yan uwanku akwai wanda harkar musu da husuma da jayayya da jidali shi ya rinjaye akan sha'aninsu لأنهم يجادلون وينازعون في ذات الله وصفاته يجادلون في وحي الله سنة جدال أكن وحي وبنجي ده وكنشو كنشان الله بغير مستند ba tare da abin dogaro ba na ilimi na hankali ko na riwaya wa bi ghairi dalilin babu dalili kwata-kwata shi sa Allah ce wa yattabi kullu shaytanin marid al-marid shine al-mutamarrid kamar yadda na faɗa wato al-balighu aqsal ghayati fi sharri wal fasad in an ce ka wani mai taurin kai ne ko mutamarridi ne wato wanda ya kai matuƙa wajen sharri wanda ya kai matuƙa wajen fasadi shine marid aka ce mara da fulanun ala kaza idan ata wata jabbara wasu tamarra ala zalim wanda ya taurari mai taurarren ra'ayi mai kafiya shine marid mara da fulanun ala kaza ai wane yana da taurarren ra'ayi ai ya taurare akan ra'ayinsa na kaza din nan ai wance tana da taurarren ra'ayi ai ta taurare akan ra'ayinta na kaza an yi sulhu da mijinta ta tsaya akan wannan ra'ayin ta ki ta canja marid kenan ko marida to Allah ya sauya daga cikin illar musu shine mutum ya rinka bin san zuciya kuma ya bi shedan duk inda kaga ana mugun musu wani amfani to almajiran shedan ne shi kullun shedan abin da yake sha'awa ya sa mutane su yada sharri la ya'rifu al-haqqa la ya'rifu as-salah bai san gaskiya ba bai san sulhi ba bai san abu mai kyau ba kawai nufinsu a yada sharri to a nan aibu ne duk wanda ya shiga wani musu da bai da ilimi a kai kuma da nufin sharri da fasadi to ya aikata haramun kuma yana cikin haɗari babba don har Allah ya magana sama a cikin alkur'ani so duk lokacin da ka ji musu ya rincaɓe ka ɗan leƙa ka je wai musun nan akan me ake yi akan siyasa ne su ta musu akan wani wani dan jam'iyya ba jam'iyyar Allah ba fa su ta musu akan wani ra'ayi na wani dan siyasa wanda bai taba magana da shi ba bai taba zama da shi ko na awa ɗaya ba labari kurin ake bayarwa zan kurege wanda kuma irin waɗannan mutanen daman suna da waɗanda suka haye su don su rinka zuwa suna faɗin wasu maganganu a kansu na ƙarya ba na gaskiya ba don a nuna su kaza ne akan je a hayi mutum malam ya awa guda yana gidan rediyo wallahi yana ta yabon wani yana faɗan ƙarya a kansa mu kuma mutanen mu matsalar shine duk abin da wai mutum ya ji an faɗa a rediyo to wai wannan abu wai gaskiya ne wai kai a rediyo fa da ji an faɗa rediyo yanzu wasu rediyoyin ma ba sun fi kowa ƙarya ba ƙarya ta fitar hankali ana yin ta mutum ya zauna ya saka microphone ɗin a gabansa duniya tana jin su ta sheka ƙarya ya gama a biya shi dubu goma ko dubu sha biyar abu ya ɗauka ya yaɗu akan wannan ƙaryar da aka faɗa akan wani ɗin wallahi sai a kafa majalisa a yi awa uku har da doke doke da wasu akwai musun da fafon da doke doke ake rabuwa musun Allah ne ba musun Allah ba ne ko musun bol bol bol ta kiran sunan ƙattin arna maƙiya Allah ‘yan son zuciya wanda ba sa son Allah suna gaba da addini wanda kuɗin bal ɗin da suke samu suna amfani da shi wajen faɗa da musulunci amma yau ga musulmi a ƙasashensu suna saka riguna irin nasu suna saka ɗan kunne irin nasu suna aski irin nasu sai mutum ya sa riga ya rubuta sunan wannan dan ɗin kafirin a gadon bayansa wai a yanka kiransa da shi saboda yana son sa yana kaunarsa shi kuma in ya gama ya tattara abin da zai tattara ya je ta faɗa da musulunci a ƙasan nan mun sani an ba mu labari wani shahararren ɗan bal a duniya sananne ne ana yayinsa ana yinsa aka zo ana hira da shi a wani gidan talabijin aka ce kai kuwa a duniya me ba ka so me ka baki ya ce musulunci wallahi wa ka fiki a duniya ce musulmi alhali duniyar a cike take da musulmi masu sansa har azumi fa mutane sai mutum ya ɗauki azumi saboda jam'iyyarsa ta kwallata ci har yanka a garin nan a nan kano an yayyanka bujima da shanu akan harkar bal kuma a je majalisa a ta musu da jayayya manyan mutane babban mutum wallahi sai ɗauki naira dubu ɗari biyu da hamsin ko ɗari biyar ya ɗora a kan teburin sai ce shi da 'ya'yansa suna kallon bal ya ce idan kulab ɗinmu ya ci kuɗina ne in naku ya ci ku ɗauka babban mutum yana betin da 'ya'yansa akan bal a falon gidansa kuma wallahi azim malam an ruwaito mana hatta musu ake tsakanin uba da ɗa a kan bal a kai haba baba baka gane ba ne wallahi haba ina wallahi ba za ku ci ba ya ce kai da Allah kai ka san ba kai ka san wani inda ka san wani ka ce kaza ce kai ne baka san shi ba ai kaza kaza kaza ubansa ba yake gaya waka su yi ta jadalawa dan Allah ya uwana wannan abin da na faɗa ba haka bane ana yi ko ba a yi Allah ya sauke Allah ya sauke har cewa ke ƙarya ne wallahi ba damuwa kuma duk abin da zai gaya mai ba zai damu saboda me sun haɗu a wannan tashar wannan harkar bol ɗin malam ta ɗeba mutane da yawa da yawa akwai wanda kawai gani suke dan nishaɗi kawai su gani nishaɗi amma akwai wanda wallahi malam mutuwa da rayuwa mutuwa da rayuwa ku zauna ku ji a gidajen rediyo za ku rinka ji wani lokaci ya yi koyo ko gobe ana yi akwai fili da aka bude kurin sai a rinka bugo waya ana bayanin yan balgan nan wani za a gayyato shi kullum mako wani za a gayyato shi zo ya kira suna wani arni yana ta sharhi akan sunansa ai wani ne ai dan kasar kaza ne ai bal ɗinsa ta kaza kai ya ka gani kaga wa haushe ma yana ta analysis kamar da shi aka yi kuma bas din da ba a yi ta ba ma fa sai a ta tattauna cewa ai su wane da su yo ai ka san wane in ka ji suna kiran sunan yan bal din nan wallahi ba sa iya kiran sunan sahabbai wallahi ba sa iya kira inda za ka ritsa shi ya fito daga gidan rediyo nan ka ce karanta maka asharatul mubashirin bil janna bilal azim sai dai ka sa wuka ka yanka shi yanka shi zaka yi bai san su ba wallahi amma duk yan bal din nan da yan clubs din duk ya san su zai ba da labari da tarihin ai a wuri kaza ai bal ɗinsa na kaza ma kaza ya ai abin da ya sa ma aka canja shi saboda yayi kaza ne ai ya taba yi buga kulab kaza ya musu kaza ai da yazo kaza ma lokacin ai baka ga yayi wasa ba kafin half time ai yayi kaza ne in ka lura da shi ai bai da karsashi ai kaza kaza kaza muna ji ko a mota mun zo in tsautsayi ya sa muka kama muna dan ji dan wa'azi yawa a to yanzu da ban ji ba da na ga ya muku yawwa dan wa'azi ne ai dama amfanin sa kenan ya ubangiji muna roƙonka ka nuna mana gaskiya ka ba mu ilimi aiki kuma ka raba mu da ƙarya ka nisanta mu da ita kada a rinka jidali bai gairi ilmi amma aljidalu bi ilmin in za a yi musu don tabbatar da gaskiya wannan ya halatta haka malamai suke faɗa wannan ayar tana nuna mana zargin jidali ba da ilimi ba amma muna iya fahimtar cewa aljidalu li ihqaqi alhaqqi wa ibtal albatil jaiz kai musu da wani da ilimi dan ka tabbatar da gaskiya ka rugurguza ƙarya ya halatta sa'iq mahmud abun yabo ne ma shi sa imam fakhruddin razi ya faɗa ce hadhihi al-aya bi mafhumiha tadullu ala jawaz al-mujadalati al-haqq haqqa wannan ayar a cikin fahimtarta abinda ta fahimtar da mu muka gane tana nuna ya halatta a yi mujadala wato na gaskiya dan wanda za a amfani ne da ilimi amma almujadala ma adamin ilmi bi dala'il wannan bai halatta ba kenan ya dullu ala annal mujadalata ma al ilmi ja'iza idan ka ji an zargi mujadala batila mummunar mujadala to shine irin wanda aka yi akan son zuciya duk musun da aka yi akan son zuciya da ra'ayi ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun inji qur'ani a cikin um, suratu zukhruf akwai mujadala ta gaskiya wajadilhum billati hiyansa kaga can ma an jidali ne ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun an yi amfani da jadala jidal an soki jidali nan kuma nan ma an yabi jidali wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su a cikin abin da yake yafi kyau sannan Allah tabaraka wa ta'ala yi mana bayani dangane da sakayya ta ƙarshe ga wanda duk yake musu akan badili da kuma duk wanda yake mabiyin shaidan ne akan jayayyarsa kutiba alaihi annahu man tawallahu an rubuta cewa duk wanda ya jibince shi fa annahu yudilluhu wanda ya tawalla shaidan kenan zai batar da shi kutiba ala hada shaidan malamai suka ce wa qada alaihi annahu man tawallahu an rubuta akan shaidan duk wanda ya so shaidan man tawallahu man takhadahu man ittakhadahu waliyan wa qudwa wanda ya rike shi masoyi kuma abun koyi to fa annahu yudilluhu lalle duk wanda ya rike shaidan to shaidan zai batar da shi wa yahdihi ila adabis sa'ir kuma zai shiryar da shi shiryarwa mummuna zuwa azaba ta sa'ira ma'ana sha'ani hadha shaytan an yahdiya muttabi'ahu ila tariqin nari duk wanda ya bi shaidan zai dora wanda ya bi shi akan hanya ta wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka raba mu da bin shaidan kenan wannan yana nuna akwai masu bin sa akwai masu masa da'a akwai masu son sa shi shaidan ba ganin sa ake wa ra'ayi ne duk wanda ya bi ra'ayin son ƙarya da ƙin gaskiya to shikenan ya bi shaidan kamar yadda muku bayani malaman tafsiri sun faɗa wannan ayoyin guda biyu suna magana ne akan wancan bawan Allah annadur ibn al-haris ko kuma al-as ibn wa'il a wani ra'ayin aka ce akwai al-as ibn wa'il shi ma akan su ayan nan ta sauka ko kuma abu jahal hadda su abu jahal a cikin wannan maganganu me yasa waɗannan duk da na gaya muku annadur ibn al-haris da su abu jahal da su al-as ibn wa'il su ne sanannun arna kafirai masu jayayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa su ne suke challenging annabi su ne in annabi ya faɗa za su je su ƙaryata in annabi ya faɗa su je su yi taro su ɓata zancen su ta yaɗa ruɗu akan maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine Allah saukar da wannan aya akan su dan yayi bayani gani da kai mu kiyaye sanannen abu ne cewa waɗannan ayoyi ga abin da suke magana kai tsaye shine harkar musu da jidali musamman a addini mutum ya zo yana kare ƙarya yana kare shirka yana kare bid'a yana kare bautar wani Allah ɗazu wannan ma yake gaya mu ya ce ya ji wani malami ya cika masallaci da mutane masallaci shaƙi da mutane yana musu karatu yana ce musu ai wannan sallamar da muke assalamu alaikum ita ce ta asali wannan sallama biyu da suke assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ai made in saudiya ce ai ya ce ba ta da asali ba ta da asali ko da yake gaskiyarsa ne made in saudiya ce ko ba ka bane made in saudiya ne don ku annabin ma ai a shi ma ai a saudiya yake bal annabin shi ya kara saudiya ma daraja inda ba dan annabin ba da saudiyar ba ta da bambanci da kamaru da shani ko ba ka bane wannan malami mai wa'azi mai karantar da mutane ya tara al'umma malam suna ihu suna kabbara ka duba a lokaci guda ya rugurguje sunan annabi da tabbata a cikin hadisai kutubu sita duk littafan nan gaba ki daya bayan da ba a ruwaito annabi ga yanda yake sallah ba ana fa shakka ne akan ita kanta sallama ɗaya nan ta yi ko ba ta yi ba amma ta asalin fa sallama biyu ita ce yake rugurguje yana cewa ai ba ta gaskiya bane ta ƙarya ne wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa dubbai da suke canja wa mabiya hanya su ɗora su akan son zuciya daga mutum ya dage yana bin ƙarya alhali kuma ɗora shi akai akai yanzu a garin nan fa a garin nan fa cikin wasu masu fitowa ana musu gabara ana musu ihu ya fito yana magana cewa yana zagin anas amma ne Anas fa duba Anas fa sahabi ina jin ko yaro karami a gidanka ya san matsayin Anas wai mutum wai da sunan ilimi da sunan malinta ya fito ya bude baki ya ce wai wai wallahi tallahi ƙarya ake annabi bai san Anas ba Anas ma bai san annabi ba babu wani Anas wai wani ya shekara goma yana masa hidima ce ƙaryar banza ƙaryar rufi makaryacin mutum Anas yana zagin Anas kwarai kuwa zagi da tsinuwa fa a kira shi a tsine masa albarka kuma unfortunately shine a ce wai mutum musulmi ya zauna yana kallon alƙibla ana zagin sahabin annabi yana kabbara wai yana yana Allahu akbar waɗannan fa wai su ne wai a wani wurin wai ake cewa wai masu addini ne wai masu ilimi sun gama zagin mu'awiya sun yi yayinsa sun gama Allah ya kwashe musu albarka yanzu sun daɗa tsinto wani suna shi ma tsine masa albarka yaro karami sai daga waya yana dura wa Anas dan Malik ashar a Kano da ana tsammanin zagin sabon a Zaria ko da yake an gama da Zaria yanzu kuma ta dawo ta kafu a Kano kenan insha Allah insha Allah ai billahi alazim la ilaha illa huwa ina muku rantsuwa da Allah ko ba ku bi na bashi insha Allah babu kafara duk wanda yake cin mutuncin waɗannan bayan Allah sahabbai ko wallahi rayuwarsa ba za ta kare da kyau ba kuma ku bashi lokaci a zuwa a gani kar ma mutum ya daina ya ga dama kan mutum ya daina ya ci gaba da yi wai wannan rayuwar kayan kirkin ma ya ka kare sai da la hawla wala quwwata illa billah za ka kammala ballantana kayan aikin banza kuma yanzu ba bayyana jahilci ba ne malami ya zo yana zage-zage yana cewa wai ba a san anas ba kuma da mutane da sun bude hadisi za su yi an anas bin maliki an anas bin maliki ya ko ƙarya ce wannan ai ƙarya nan kama akwai alamar gaskiya a cikinta ballanta ma gaskiya ne to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana bayanai na wasu kazaya wasu issues wasu abubuwa da mushirkai suka yi ta musu ɗin tun a wancan lokacin ba tare da ilimi ba kuma suka bi shaidan ɗin misali na farko shine misalin wato kadiyar tashin alkiyama Allah a cikin ayin da zamu karanta ya kafa hujjoji da dalilai da suke gaskata lallai faruwar tashin alkiyama kuma lallai alba'asu haqqun wa waqi'un tashin alƙiyaman nan gaskiya ne kuma lallai fa za ta faru inda ka san ga yanzu dare muke mun yi magariba za mu yi isha'i ko ko wannan mu yana tsammanin insha Allah za ya asuba to wallahi haka kuma kiyama za ta tashi me Allah ya ce mana
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى نعم
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
wannan aya duka Allah madaukin sarki ya fara kawo ta ne don tabbatar da aukuwar tashin alkiyama kuma ya buga mana misalai dalla dalla filla filla yadda hannunmu zai iya tabawa Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ka duba hikimar ubangiji da ya zo magana kiyama ce sai ce ya ku mutane duka da musulmi da kafiri da fajiri da fasiki da kowa da kowa in kuntum fi raibin min al-ba'thi kalmar raib tana nufin shak idan kun kasance kuna cikin shakka ne na tashin alkiyama ya Allah kaji idan har shakka kuke yi akan faruwar tashin alkiyama fi raibin min alba'asi ai fi shakkin min alba'asi to ina shaida muku fa inna khalaqnakum mu mun halicce ku ne anan ana nufin babanku annabi adamu shi aka fara bayani a kai mun halicce ku ne min turabi asalin tushen halittarku daga turbaya ne kullukum dukkanku gabaki daya min adam wa adam min turab duk daga adamu kuke adamu kuma daga turbaya ne in har kuna tashin kuna shakka akan tashin kiyama ne to mun halicce ku muna nufin mun halicci Allah yana nufin mun halicci babanku daga turbaya sannan kuma zuriyarsa sun min nutfa ka duba kwarewar ubangiji da isar mulkinsa ya halicci dan adam da turbaya sannan kuma mana a farkon dan adam kenan sannan kuma ci gaba da halittar zuri'ar annabi adam din sai aka halicce ta da digon mani yani khalaqna dhurriyyatahu min nutfatin an-nutfatu shine al-maniyyu asalin sa al-ma'ul qalil dan karamin ruwa wanda ba mai yawa ba shine nutfa ruwa dan kadan jam'in sa nitaf nitaf an-nutfa jam'uhu nitaf ƙasa sai kuma digon mani daga digon mani tsakanin miji da mata in aka samu haduwar maniyin mutum biyu da namiji da na mata suka dunkule sai Allah ya ajiye wannan maniyin a cikin wani wuri na ajiya in ya kai wani kwanaki sai ya zama alaka shine jisumma min alaqatin alaka shine الدم الغليظ المتجمد gudan jini kawai ka duba fari ne sol mani sai ya rikide sai ya zama ja sai ya zama gudan jini alaƙatin jam'insa alaƙ annutfa kenan tasiru daman ghalizan thumma tasiru lahma bayan ya zama jini kuma summa min mudgha wannan karo na nawa kenan na uku ko ƙasa maniyi jini tsoka na hudu kenan summa min mudgha abin da ake nufi da mudgha shine lahmun qalil qadru ma yumdaghu dan karamin nama da za a iya sawa a baka a taune shi kamar naman miya wanda za ka yi tukukuye shi ka hada shi a loma ya bata kawai ka duk wani dan adam da ka sani sai da ya zama wannan shine mutuwa mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa Abdullahi dan Abbas yake cewa mukhallaqa tammatul khalqi a cikin halittar nan da zamu yi wannan wato matakai na halittar dan adam akwai wanda muke yin sa mai cikakken halitta shine mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa da kuma wanda bai da cikakken halitta akwai wanda yake a cikin cikin mahaifiyarsa sai ya mai halitta cikakkiya da komai da komai a haife shi akwai kuma wanda yake bai gama halittar ba sai ya fito shine dan bari shine sakat shine ghairu mukhallaqa ai haka ne ko mace tana fidda mukhallaqa mai cikakken halitta da a gan shi a yi murna a ɗora shi a kilo a ce alhamdulillah baby ya samu yana ma da nauyi da kaza yana ɗan kukansa ana ba shi madara ana ba shi nono wannan mukhallaka mai cikakkiyar halitta akwai ghairi mukhallaka wanda ba a iya ganin sa uwar ma ba lalle ta gan shi ba saboda zai fito rabi da rabi kamar wani kadangare kadangare ba a gama halittarsa ba an gane ko ko kuma rabi an fara yin kai ya fito ba idanuwa ko baki bai fito ba ko ba dubura ba kaza gairu mukhallaqa wanda ba cikakken halitta ba wani ma diddigewa yake ya zama eh, wato tsoka tsoka haka ta zubar da shi an yi bari ce nan ta zai ta jinya kuma abin da ake nufin mukhallaqa naqi wato wato gairu mukhallaqa naqisatul khalq kenan mai tauriyar halitta imam mujahid yace mukhallaqatin wa gairu mukhallaqa musawwara wa gairu musawwara wanda aka suranta halittarsa da kuma wanda ba a suranta shi ba ana nufin dan bari kenan wasu malaman suka ce mukhallaqatin wata fassara ce duk dan da aka haife shi a iya adadin watanninsa ya cika shine mukhallaqa ghairu mukhallaqa kuma dan da ya gaggawa ya fito kafin ya cika watanninsa shine ghairu mukhallaqa Allahu akbar ya zo a cikin hadisi na imam tirmizi da nawadirul usul shi ma ya kawo daga alkama daga abdullahi bin mas'ud yake cewa inna nutfata idza istaqarrat fi ar-rahim dugon maniyin nan in ya daga a cikin mahaifan mace Allah ya kawo shi cikin mahaifar mala'ika sai ya ɗauki wannan nutfa ɗin da hannunsa da tafin hannunsa da da Allah ya fi mu sani sai mala'ika ya tambayi Allah ya ce ay rabbi mukhallaqa aw ghairu mukhallaqa ya ubangiji wannan maniyin shi kuma ya za a yi da shi mukhallaqa ne ko ghairu mukhallaqa na muku bayanin mukhallaqa ko ghairu mukhallaqa yace fa in kana ghairu mukhallaqa qadafaha ar-rahimu daman wa lam takun nasma idan Allah yace mala'ikan ghairu mukhallaqa ne sai shi mala'ikan sai ya jefa wannan maniyin a cikin mahaifa ya zama jini haka kawai sai ga ba zai gama kamal kammala halittarsa ba kawai sai ga tayi barin sa dan Allah bai ga daman ya mai ya zo ba akwai waɗanda da yawa ba su ma zo duniyar ba amma gama halittarsa ba su kuma ta nan mutuwar ta zo musu tun kafin su fito ma idan kuma Allah ce mukhallaka wannan din mukhallaka ne to sai mala'ikan ya ce ay rabbi a zakarun am unza ya rabbi ya ubangiji to namiji ne ko mace za a yi sai an tambayi Allah wannan fa dan uwa tun kafin dukan mu ba tun kafin mu tun kafin mu zo mu zo duniya Allah yake tambaya ai malaiku suke tambayan Allah kuma sai Allah ya bada amsa sai ya ƙara tambaya ya ce a shaqiyyun am sa'id ya rab wannan kam dan wuta ne ko dan aljanna ne dan a rubuta tun lokacin inna lillahi wa inna ilaihi don kana cikin cikin mahaifiya sai ya daga tambaya mal amal mal ajal mal rizqu wa bi ayi ardin tamut ya Allah za mu rubuta me aikin sa ya Allah za mu rubuta me ajalin sa man rizq ya rab menene arzikin wannan mutumin ya rab wa bi ayyi ardin tamut a wace kasa wannan bawan zai mutu a garin su ko a wani guri a inda aka san shi ko inda ba a san shi ba malam kowanne daga cikin mu kafin ya mutu sai an yi masa wannan sai a rubuta aikinsa a kafinta ne a tela ne a malamin makaranta ne a zai sana'a guda biyu zai sana'a guda uku a manomi ne a mai zaman banza ne a mene ne sai a rubuta don za ka nemi duniyar ma sai ka neme ta cikin hankali da nutsuwa don sun riga sun rubuta abin da za ka yi me arzikinsa noma zai iya samu kudi dako zai iya samu kudi ma'aikacin gwamnati ne wannan arziki aka ce ba a tambayi na halal ko na haram ba kawai duk wanda zai yi wani arziki a duniya wallahi kafin a haife shi an rubuta da me zai arziki to me yasa kuke kashe mutane don neman kuɗi me yasa me yasa kuke halakar da al'umma saboda ku samu kuɗi me yasa kuke tsotson jinin talakawa dan ku samu kuɗi alhali an rubuta da me za ku yi kuɗin za ka gama sata kan Allah bai rubuta da wannan kuɗin da kake sata za ka yi kuɗi ba sai ka gama dawowa su baka sharbi ka rike ka je ka mutu a gona ƙwarai kuwa ai shi lamarin Allah malam wanda ya san shi a hankali yake bi mai gaggawa ne da ci da zuci yake handaman haram baya tuna ajalinsa da lokacinsa nawa ne suka ci sunan suna gabar yau sun tara wa kansu bala'in da ba za su iya ɗaukansa a gadon bayan su ba tashin kiyama na sha faɗa daman dai ita duniya haka take Allah ya yi mu dai zade mu rayu kowa yawa ya gari sai ya ci ko da yawa ko kaɗan amma dai zai ci wani ya ci wainar kwai ya cika cikinsa da cinyoyin kaji ya karya ƙashi ya ci a baka ya ji ɗanɗano mai zogale ma in ya zuba masa kuli zai ci ya ji ɗanɗano sosai mai yaɗiya ma haka wanda ya yi kwaɗo shi ma haka wanda ya ce gurjinsa na naira ashirin aka sa masa kulin naira goma shi ma ya ji ɗanɗano mai ɗan wake ma haka mai tomiyar kuka ma haka duka dai ƙarshen tika tika dai tek ya ci kaza ya ji ɗanɗano a baka ya shiga ciki yana shiga ciki ruɓewa yake yi ko ba ka bane yanzu nan gurin Allah ya san abin da muka ɗebo a cikin cikin kuwa mu ko ba ka bane amma kowa ma sha Allah ya san dai ya kori yunwa amma da me ka kora Allah kada ya baro kan sani wataƙila wani darbeji ya zuba a cikin cikinsa ko ba ka bane wani kuma taliya ya sa wani kuma indomi ya saka wani kuma nama ya ce koshi duka dai sunan ka ne koshi an hana ka yunwa an hana ka mutuwa ko ba ka bane ba wani tsumi ya sha wani kuma farin ruwa ya sha wani coca cola ya sha wani kuma zoɓorodo ya sha duk dai sunan su me sun sha wani ya hau mota wani ya hau jaki duk dai sunan su hawa wani ya tafi kaduna ya je a jirgi wani kuma ya tafi a mota wani ya tafi a keke wani ya tafi a babur wani ya tafi a kafa duk dai sun isa kuma sun yi taro kuma za su dawo sunan su zai tafiya in ka lura duk Allah da hikimarsa duk abin da yi wani mai wadata kai masu yama irin daidai karfin ka yanzu ai muna zuwa maka da jirgi da da waye da waye ko da kuma da kafa suka tafi in an je kiyama sai a ce ba ku je kafa ba ku je maka batun da kafa ku je wani ya saka riga ta naira dubu kaza wani yake ga mu yace kaga wannan sharda da kake ganin ta yadi goma dubu ɗari biyu da hamsin ce yadin kawai amma wallahi malam za ka sata da dubu ɗari biyu da hamsin nan ka je wucewa ta wajen wani talaka wala zai ɗauka ta wani fahimci ce har kun sa ni zan face wallahi wani ya saka takalmi mai bala'in tsada mai tsada ya san kudin da ya kashe ya saye shi ya je ya zube shi ana hira ya gaba wanda ya ga takalmin sai ya kawo wani magana da ya za a iya kawo magana takalmi sai a kauce kuma duk ya jera da yan silifas da yan kaza wani kuma na roba ya wanke ya sa masa mai na roba ya jera su kuma a layi daya gogon ka so yake a maganar takalminsa ya ce wai ku ne buku takalmi na bane ba ce a wanne fa wancan ce to ya aka yi ku kun san kudinsa kuwa ya ce to ya za mu san kudinsa wannan ai dan bai ne ya ce kai dan wulakanci ashe dan italy ne wato wata musiba da Allah zai iya jaraban ka malam sai ka ɗauki abu mai tsada kai kana jin mai tsada ka sa sai ka je wajen wasu kuma ba san mai tsada bane ba ko ba ka bane to shi yasa gwanda ma ka nemi wanda zaka dan ci kasuwa ko yaya ma dai ko mai arha ne inda za ka ga da dan dama dama ka ci kasuwa ka wuce kawai Allah mai hikima mun gode wa Allah alhamdulillah kowa ya saka riga ko dai mai kyau ko mara kyau sunanta dai riga ko ba ka bane ba wancan ya kwanta a mai laushi wani kuma ya je ya samu ciyawa ya hada ta ya dora mata yadi ita ma ta yi masa laushi ko ba ka bane shikenan haka Allah yake babban girma babban jin daɗi na dindindin sai bayan an mutu an shiga aljanna to sai an rubuta muku wannan arzikin sannan sai ya ce اذهب إلى أم الكتاب تفي زو أم الكتاب babban littafi kenan kundi babba wanda komai a ciki ya ce fa innaka tajidu fiha kullu zalik mala'ikan za a gaya ma ce tafi can duk tambayan nan da kai ga baki daya idan ka je ummul kitabi za ka tarar da bayanin wannan bawan da yake digon maniyi din nan wannan bawan da yake gudan jini wannan bawan da ya zama gudan tsoka a umar kitabi an gama rubuta komai nasa mala'ikan nan sai tafi umar kitab sai ya je ya duba hata sunan shi ba har sunan da za a sa maka an riga an sani kana bata lokaci kuma ba su isa su sa sunan da ba shi Allah ya ce za a sama ba sai je fayan sakuha sai ya photocopy sai ya copy na wannan bayanai na wannan tambayoyin da yi fala ya zalu ma'ahu hatta ya ati ala akhiri sifati da zai gushe ba yana tare da shi yana bi yana bi yana bi yana bi har sai ya zo karshen sifarsa ta karshe Allah ya ce li nubayyana lakum mun yi muku wannan ne don mu yi muku bayanin kudiran li nubayyana lakum kamalu qudratina wa kamalu hikmatina cikar mu cikar hikimanmu fi taswiri a cikin tasrif atwaru khalqikum halittan ku tauri bayan tauri lokaci bayan lokaci loto bayan loto daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan dan ku kafa hujja ku san cewa lalle mahaliccin ku isasshe ne kuma wannan samar da ku da yayi in a lissafi ne na tunanin ku ai ya fi wahala balanta na dawo da ku wanda ya maka wannan ya samar da ka a cikin wannan yanayin shi ne kuma a cewa in ka mutu ba zai iya dawo da kai ba alqadiru ala al-ijad la yakunu qadiran ala ala ay yani yu'iduka ba'da al-maut wanda yake da ikon ya samar da kai kuma ba zai iya dawo da kai bayan ka mutu ba linubayyana lakum dan mu muku bayani wa nuqirru fil arhami ma nasha'u Allah yake muna tabbatarwa a cikin mahaifa al arham butuni ummahatikum cikin cikin iyayenku sai mu tabbatar abin da muka so ila ajalin musamma zuwa wani lokaci waqtu khuruji kenan min rahimi tamul khalqi wal mudda zuwa wani ajali da muka ambata sai ya gama cikar halittarsa kuma sai mu sake shi ya fito duniya Allah kare ka duba da jaririn nan da a cikin cikin mahaifiyarsa yake juyi malam yadda ka san yana jin daɗi a rayuwa kai wani lokacin ma ya fi jin daɗi a cikin cikin uwarsa saboda ya fito duniya iskar duniya ta buge shi dan yana cikin cikin uwarsa bai san sauro ba amma yana durowa duniya wallahi sauro yana cizo zaka yana nya nya sai a ci sai ka da ana sauro ya cije shi sauro ya cije shi ko ga ya doro doro sauro ya cije shi amma da yana cikin cikin mahaifarsa bai san da sauro ba bai san da ishirwa ba to lokacinsa ya yi in ya wuce wannan lokacin kuma bai fita ba to zai zama matsala ga uwar ونقل في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى سيكي ثم نخرجكم طفلا sannan sai mu fitar da ku daga cikin cikin iyayenku tiflan sigara ƙananan jarirai bai ce atfala ba saboda su larabawa tazkurul jam balarabe yazkurul jam bi ismi alwahid mu fitar da ku kuna jarirai ka duba ɗan in ka ga girman shi ka kalli matar sai ka ce zuwanan ta ina ya fito Allah da hikimarsa idan ya zo kafin a haifi ɗan jaririn a watan da za a haife shi gaban macen zai rinka buɗewa wallahi malam Allah haka yake mai da shi kamar danko kamar roba fata ne fata jikin mutum haka amma wallahi sai a mai da ita kamar roba mouth abin da yana jawuwa yana buɗewa yana jawuwa yana raguwa yana jawuwa yana raguwa sai Allah idan lokacin fitowar ta sai gaban macen sai rinka buɗewa yana buɗewa yana buɗewa har likitoci zuwa suke suna aunawa da mita su ce ai yanzu ta kai kaza sai ta kai wani adadin mita kaza in ta kai kaza point kaza to ya zo daidai a haihu kenan idan bai gama buɗewa ba to za a samu matsala ko ta mutu ko ɗan ya mutu sai a ce ki jira har yanzu baki gama kaiwa ba ko mun zafin nakuda da ke ci wannan duk Allah ne yake yi ba yana budewa yana budewa yana budewa tana tafiya ba ta sani ba tana rayuwa ba ta sani ba har sai lokacin da ya kai ga kan dan zai iya fitowa ta gabanta ba tare da ya cutar da ita ba duba kan yaro jariri duba girmansa duba ita kanta kugunta iya ma yaya kugun yake amma Allah ubangiji sai ya bude shi a wannan lokacin numfashi kawai za ta yi bakar ka ɗauka wani ƙarfi ake sa ana da turo shi a nishi za ta yi Allah sai bata wani ƙarfi in ta yi wani numfashi ta numfasa sai yana fita kuma Allah da hikimar malam sai ya hada jaririn da wani ruwa a cikin jaka yake fitowa shi jariri jaka yadda kaga jaka jakan nan a cike take da wani ruwa da yake linkaya a ciki wannan ruwan shine shansa shine cinsa shine komai ɗinsa shi za ga cibiyarsa gashi abin kuma idan yazo zai fito ɗin sai ka ga bayansa an sa masa wani maiko wani yauki ta yadda ko taɓa shi kai sai ka yana sullubewa ko likitoci in an haifi ɗan jariri da gaske suke rike shi dan zai iya sullubewa saboda me idan yana da abu yana da sulbi komin matsin guri zai iya mai zai iya wucewa cikin sauki haka Allah ya masa sai an fito da shi idan ya fito kuma sai a zo a wanke wannan sulfin ka duba wahalar da matan nan ta sha a duniya kuma sai ta gaba abin da take so irin wannan dan ta wahala wata sai ta fita daga hayyacinta ba san ina take ba in ga muku sirri kar ku je ku faɗa musu suna ci wani ashe suna ji wallahi malam in suka zo haihu wannan malam har kashi suke kashi in ga maka wata za ta zuba kashi sai dai ka ji ga gudawa ga haihuwa an ga kashi daman fitsari wa yake ma magana wani fitsari wahala gudawa wata za ga ana wankin jini ana wankin kashi sai a sai ki ji an sai ka ji ana mata barka fa tana barka ta zuba uban kashi saboda tashi a sha wahala wajen fitar da shi ko kai yanzu in ka da ku wallahi sai ka ji kana tusa in ka sha duka mai karfi sai ka ji ut yana fita ka da ku kenan to shi ne Allah tabaraka ta'ala ya ce za mu fitar da ku a haka tablan thumma litablugu ashuddakum har ku kai alkamalu wal quwwa ku kai matukar kamalarku ku kai matukar karfin ku shine litablugu ashuddakum ومنكم من يتوفى الله كريم الله كريم daga cikinku sai Allah kuma ya fara bayanin yadda halitta take daga cikinku akwai wanda yake mutuwa kafin ya girma kafin ya zama babba kafin ya zama family man kafin ya zama yana da gida yana da iyali yana da yaya wasu da yawa tun suna ƙanana ake sheme su sun mutu yana yaro yana tura taya ya mutu yana firamare abin nan wani an saka rana auren sa ya mutu wani bai kai girma ba wa minkum man yutawaffa amma wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri a cikin ku akwai wanda ake bari su dade a duniya har su kai ardalil umuri abinda ake nufi da al'adal ardalil umuri shine alharam wal khawf ya kai lokacin tsufa da lokacin da subhanallah da an ganshi ma sai a tsorata an ganshi ya tsufa yana kashi a wandansa ya koma arzalil umuri kamar ma'ana kamar kai ribatin ka koma da ka tsufa ana sa maka famfas kamar yadda ake sawa jariri famfas mala akwai tsofaffin da wallahi kullum sai an daura musu famfas saboda baya iya kontrolin kashi da fitsari yana kwanci zai ta fitsari bai da karfin da zai tashi ya je ban daki fitsari ba zai iya kontrolin bawali a bayan gida ba abinci sai an bashi ya ci ardalil umur Allah ya ce a cikin ku akwai wanda muke bar su kai haka likai la ya'lamu min ba'di ilmin shari'a har ma ya kai bayan da yayi ilimi ya san komai sai ya dawo kuma yanzu bai san komai ba a jarabe shi da ciwon mantuwa gaba ɗaya sai ya manta sai a ce ai alaji ya tsufa yanzu mantuwa yake yi ardalil umuri da yana gane guri shi yake tukawa a mota a kai amma yanzu sai dai a tuka shi a kai shi arzalil umuri da tafiyar kafa yake daga nan sai je guri kaza ya je ya dawo amma yanzu in ya tafi bata yake baya iya dawowa arzalil umuri yablughu min as-sinn ma yataghayyaru aqluhu fala ya'qilu shay'an zai kai shekarun da ba zai iya gane abubuwa ba hankalin ya canja وترى الأرض hamida. Allah ya ce za ka ga ƙasa hamida ya bisa a bushe wani ikon Allah ka ga ƙasa a bushe ƙarƙaf la'una ba tafiya ba tsiro fa'ida an zalla alaiha alma'a ihtazzat muna saukan mata da ruwa alma'ana da almatar a nan ihtazzat ta harrakat bin nabati kudu sai ga ta fara motsi tana kudda tsiro watar al'arda hamidatan za ka ga ƙasa a bushe ƙyammas a ƙeƙashe idan muka saukan mata da ruwa ta sha ta ƙoshi ta kumbura kawai sai daga ta fara fitar da tsiro kore warabat sai kaga tana ɗaukaka tsiron yana ɗaukaka warabat yana ƙaruwa ana ruwan farko a damana bayan kwana biyu kwana uku za ku ga ciyawa ta fara tsurowa wa ya shuka ta Allah Allah rabat wa tazzat raba na batuwa tsirin ya fito ya ta girma san me wannan alama ne na tashi alkiyama sai an gama kashe ku kurmus kun mutu ba kowa a duniyar Allah ya zama saura shi shi kadai kaga babu to sai kuma yace a tashi kamar yadda yanzu kofar gidanka ba ciyawa ko ɗaya ko a bushe take ko ana ci gaba da zuba mata ruwa sai ga ta fara tsirowa to za ku zo sai kun mutu kun kare babu ko ba labarin kuma Allah ce kowa sai ya tashi wa ambatat min kulli zawjin bahij Allah ce za ta tsirar ita ƙasa din kowane simfi nau'i nau'i bahij mai bankaye bahij mai farantawa ciyawa kaga wata yelo kaga wata girin kaga wata baka-baka kaga wata jaji-jaja gashi nan kuma kowanne da ɗanɗanansa ɗanɗanan darbejiya daban ɗanɗanan ganyen kuka daban in ka kada darbejiya a miya ɗaci in ka kada kuka zaƙi da daɗi da ɗanɗano miyar da tafi kowace albarka da lafiya a duniya gaba daya na yi muku kalubale duk duniya ba miya mai daɗi irin miyar kuka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai kai ka bi hankali wallahi to ranar da dan adam ya ganshi a filin kiyama zai rena kansa zai rena kansa zai gane cewa lalle shi mutum ne kuma lalle akwai Allah rana Allah zai ce limanil mulkul yau waye mai mulki yau ku ji tambayar fa limanil mulku al yawma wai mulki kan na waye ne wani abu sai Allah tambaya yake waye mai mulkin ina masu sarauta ina masu jin cewa su masu mulki ne mantuwa kuke wallahi zai tambaya wani in yayi sai ba da amsa kala rawi ya ce in Allah ya so ya